بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar litini yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara ta 2025 mun hada a wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba masallacin da ke da sunan babban sahabi Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu da ke nan layin Alhaji Umar Giwa a nan cikin garin Dan Bushiya da ke Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka faro wanda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka a cikin wannan abin da muke yi kuma Allah ya sa ya zamto sanadiyar tsiranmu ne na duniya da lahira a wannan shine darasinmu na tara a cikin tafsirin alkur'ani mai girma daga farkon watan zuwa yau sannan kuma mun karkare aya ta 216 a jiya ba mu shiga da sha bakwai ba kamar yadda kuka sani sai muka yi bako wanda ya kawo mana ziyara muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi ya kuma sa ya isa gida cikin iyalansa lafiya dan haka za mu tashi aya ce ta 117 mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Yas'alunaka ani shahril harami kitalin fi, yana daga cikin gaskiyan annabcin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a zo a rinka tambayansa dangane da wasu abubuwa sannan ya ba da amsa a gare su, musamman abubuwan da babu yanda za a yi mutum ya iya ba da amsansu idan ba wahayi ake masa ba. Akwai abubuwan da ma shi kansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba shi da amsansu kuma masu tambayan sun san in dai annabi ne da gaske ba zai tsoma baki ya ce ya san amsan wannan tambaya ba kamar tambayansu wa ya tsaluna ka anin ruh suna tambayan ka a ina rai yake a jikin ɗan adam wannan babu wanda yake da amsansa Allah sallallahu ya ce da su kulin ruh min amri rabbi al'amarin inda rai take a gangan jikin kowanne mutum ko kowace abu mai rai wannan al'amari ne na Ubangiji ba wanda yake tarayya da Allah a cikinsu. To, a nan suna tambayin shi cewa sai Allah ta'ala ya ce, “Ya tsaluna ka anin ru'an ani shaharil harami italin fi, suna tambayin ka game da wata mai alfarma yin yaƙi a cikinsa, kul ka ba su amsa da cewa qitalun fihi kabir yaki a cikin sa babban laifi ne wasaddun an sabilillahi sai dai kuma amma ana mutane bin tafarkin Allah wa kufrun bihi da kafirce ma Allah subhanahu wata'ala wal masjidil haram da hana mutane shiga masallaci mai alfarma na maka wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutanensa daga cikinsa akbaru inda Allahi su ne su mafi girman laifi a wajen Allah sannan sai Allah ta'ala ce wal fitnatu akbaru min al-qatl kuma laifi wato fitina ya fi kisa girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai Allah ta'ala ce wala yazaluna kuma su kafirai ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yaƙanku hatta hatta yaruddukum an dinikum in istata'u har sai sun sa kun bar addininku in istata'u matukan sun sami ikon haka Allah ta'ala ce wa man yartadi minkum an dinihi duk wanda ya bar addininsa yayi ridda alhalin yana musulmi ya koma kafiri fayamut kuma in aka wayi gari ya mutu wa huwa kafirun yana kafirci bai dawo ya sake dawo musulunci ba fa'ula'ika habitat amaluhum to waɗannan ayyukansu ya lalace fi duniya a nan gidan duniya wal'akira kuma da gidan lahira. Ma'ana duk ibadan da suka yi Allah ya lalace ibadan, sannan ran alkiyama kuma ba za su tarda ladan ibadan da suka yi ba, sannan Allah ya ce wa ula'ika asabun nar kuma waɗannan su ne ma'abuta wuta, hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikinta. Wannan shi ne fashin ko fassarar abinda ayan takunsa wannan aya a jeran giyan ayoyin da suka zo suna magana dangane da shari'ar musulunci a cikin suratul baqara ita ce aya ta 12 sannan kuma tana magana ne dangane da yin yaki a cikin watanni masu alfarma domin kawar da wasu matsaloli wanda suka tare ma da'awar musulunci gaba lokacin da Allah subhanahu wata'ala a cikin ayan da ta gushe yace wa qatilu menene farkonta yas'alunaka 'anil shada ba shi ba ayin da muka gama ajiya kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum ayin da muka gama ajiya kun ji cewa Allah ya tilasta ma mu'minai su yi yaki alhalin ne ran su baya son yaki to da Allah ya ce an wajabta muku yin yaki ba a ce a lokaci kaza ba ba a ce ban da wuri kaza ba to akwai kuma watanni masu alfarma guda hudu waɗanda suke a cikin musulunci shi ne wannan ayar ta zo don teto gaciya ta cire waɗannan asalin wato watanni guda hudu wanda ake yaƙi a cikinsu. Musulunci ya haramta ma dukkan musulmai su fara yin yaƙi a ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu, an kuma halasta ma musulmi su kara kansu ko da a cikin watanni hudun ne, inda ya zamana an afko musu don a ɗauki rayukansu, a lalata musu rayuka, ko kuma a cikin watanni hudun an hana su yin addininsu da Allah ya ce su yi, to wannan ba su da laifi a ciki. Shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan aya don ya nuna bayanin cewa suna tambayanka game da yaƙi a cikin watannin nan guda hudu. Tun da ka ji ayan ta ce suna tambayanka, ya nuna akwai abin da ya faru, ya nuna akwai dalilin da yasa suke tambaya. Abin da ya faru shine akwai babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Jundab bin Abdullah da Abdullah ibn Abbas da Siddi waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wata tawaga ta yaki sariya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ana cewa ghazwa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin yakin da shi aka fita amma idan shi ya nada wasu yace su je wata bataliya ta je ce hari kaza ko ta kare abu kaza to wannan ana ce da ita sariya ita ce yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ciki amma shi ya nada tawagar yakin akan cewa ta fita to waɗannan sabai da muka faɗa suna cikin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada su su fita a bisa wasu mazaje guda goma sha biyu da ya nada a cikin al-muhajirin mutane ne guda goma sha biyu dukkaninsu almuhajirin ne ma'ana mutanen makka ne manala sallallahu alaihi wasallam ya aika su kafin yakin badar da wata biyu bai wuce wata biyu ba za a yakin badar ya tura su da ya tura su kuma sai ya daura abdullahi bin jahash ya zamto shi ne kwamanda a cikin wannan wannan wannan tawaga din abinda ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su shine ya gaya musu akwai wata ayari wata tawaga ta Qurayshawa suna nan a cikin dabino a tsakanin Makka da Taif kaga wannan in ba wahayi ba ba inda za a iya sani kuma ya nuna cewa idan aka bar su za su zo su yi ma musulmi barna barnan da Allah kaɗai ya san iyakanta don sun saba yi ba yau suka saba ba. To domin kariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wannan tawaga kamar yadda muka faɗa akan cewa su je cikin duhun dabilai tsakanin Makka da Ta'if su tare su tare wannan tawaga din. Kuma a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su a ƙarshen watan Jumadal akhira ne. A jeran giyan watanni da muke da su bayan Jumada al'ula jumada al'akhira sai wanne sai rajab shi ne watan bakwai mun yi daura a nan masallacin a kansa ko shi ne shi ne shi ne watan shi ne watan rajab to watan rajab kuma yana cikin ashkurul hurum kamar yadda mun yi daura kusan awa biyu ko makamancin wannan a nan masallacin a kansa to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika su sun tafi ne a ƙarshen watan jumadal akhira kaga kenan gab da shiga watan Rajab da suka tafi da za su je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wata rubutacciyar wasiƙa ya mika ma shugaban tawagan nasu shine muka cewa ne sunan shi Abdullah bin Jahash shine tawaga shine commander manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki takarda ya bashi yace da shi karka dakata karka tsaya a ko ina har sai kai tafiyan kwana biyu ka tafi karka ya da zango har sai ka yi tafiya wanda yake da kwana biyu ma'ana abin da zai tsai da ku kar ya wuce abin da ya saba tsai da matafi kila bukata ta abinci ko kila sallah ko makamantansu amma ya da zango da sunan a huta kada ku yi wannan har sai kun yi kwana biyu kuna tafiya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka kai kwana biyu kana tafiya to ka samu wuri ka sauka in ka sauka faftah alkitab ka buɗe wannan sako rubutu da na baka a tare da kai ka karanta shi ala ashabika akan sahabbanka waɗannan mutane goma sha biyu da na naɗa ku ka karanta musu su ji wannan sako nawa abin da ke ciki ko yanzu gwamnati tana da irin wannan tsarin ba ma soja ba da za a tura shi aiki na yaƙi da ke da amana da jina ne da dukiyoyin ƙasa hatta babban ofis in za a baka akan sai ka shiga ofishin gwamnati daga sama za a baka takardar da a ciki za ka san me ake so ka zartas a wannan kujerar wani lokaci ka ga yayi dumu-dumu kace-kace da addininka kaga mutu ya shiga jarabawa ko dai ya taka addini ya samu san ran shi shine wani zaka ga yi nisan da baya jin kira ya ga dukiya kuma yana tsoron shi ma a gabayen shi ya manta kuma Allah zai masa hisabi wani kuma zaka ga jarumi ne shi sai ya tsaya inda Allah yake so irin waɗannan muke roƙon Allah ya sa su zamto su ne shugabanninmu rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna mene lilmuttaqina imama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka je ka karanta ma sahabbanka abin da ke cikin wannan wasiƙa thumma dili ma amartu sannan ka zartas da abin da zaka ga na umurce ka a cikin takaddam in ka karanta to kar ka ja da baya har sai ka cika abin da nace kai sannan su waɗannan mutane da kake tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ka matsa ma kowa a cikin su idan ka karanta wani abu ne da in ka faɗa musu suka ji ta yiwu wani zai iya ja da baya kila wani kuma zai iya zama tare da kai to wanda ya ce ba za shi ba ko ba zai yi ba kai dai ka zartar da abin da na sa ka amma su mabiyan kada ka matsa musu akan abin da na na umurce ka a cikin takardar haka na abdullahi ibn jahash Allah ya kare ja a gare shi ya tafi bai saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har sai da ya tafiyan kwanaki biyu sannan sai buɗe wannan littafi ya buɗe wannan takarda wannan sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi yana buɗewa sai ya ga abin da ke ciki shine bismillahir rahmanir rahim haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake buɗe wasiƙun da yake aika ma mutane da bismillah yake buɗewa yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai amma ba'du in ji annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta girmama shi yasa malamai suka ce asalin sunna shine in ka zo magana karka ce wa ba'du sai dai ka ce amma ba'du wanda ita ce ta haucar bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce da shi bayan haka fasil ala barakatillahi bima ma'ak Allahu akbar ka tafiya kai Abdullahi dan Jahash a bisa albarkan Allah na abin da ke tare da kai na wannan sako kar kai rauni aljanna ce ko nasara za ta cin maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tafi har sai ka sauka a wani wurin da akwai dabinai a wurin idan ka sauka to ka datsa hanya na wannan tawaga da za ta biyo na ƙuraishawa ta fita wurin sai ya ce ina tsammani idan kai haka za ka zo mana da alkhairi la'allaka ta'tina min haji khairi lallai muna fatan za ka zo da dukiya wanda musulmai za su amfana da shi wanda su tuni suka yi nisa wurin zaluntanmu akan namu dukiyoyin dama faƙala abdullahi dan jahash yana buɗe wannan takarda ya karanta aka ji ya ce sam'an wa ta'atan kai da fata jini da hanta mun ji mun gani sai abin da ya ture mabuzu na diyaman nan Allah sallallahu alaihi wasallam kaji imani haka kawai sabon shi suka ji ya ce sam'an mun ji wa ta'atan kuma wallahi za mu bi ko ana ruwan bama ba mai ba za mu tsaya ba abin da yake nufi kenan to yana jin wannan sun maƙala li ashabi kaji shugaba na gari ma su go su nawa ne ha su goma sha biyu yanzu saura mutum na sha ɗaya shi dai ya ji abin da annan sulasulan ya ce kuma ya yarda kuma a ciki annan sulasulan ya ce masa kai dai ka yi amma kakka wajabta ma sauran mutane dole sai sun yi tunda kai shugaba ne dole akwai sacrifice a leadership inda zaka zama shugaba to dole ka fi kowa shan wahala ka fi kowa haƙuri ka zamto kai ne wanda ka fi kowa juriya a wurin bin ka'idan da aka ɗaura a kai wannan shine shugabanci na gaske to sai ya ce masahabbansa waɗanda suke tare man kana yuridu shahadata falyantalik duk wanda ke san aljanna da matan hurun ain ya shi shahada falyantalik ya zo mu tafi ina wa ina ku zo mu yanda kuka nace na yadda ni zan yi to duk cikin ku akwai wanda yake so yau ya kwana aljanna to ya biyo ni wa man kana yukrihuha falyarji wanda yake mata maza ne mu ɗora masa ɗankwali ya koma cikin mata. Ya ce, Wanda ya zomto a cikinku yana ƙin shahada, to manzo Allah ya ce ya koma ba koma, ya je ce ci gaba da azumi da kiyamun laili, shi ya imaninsa kenan. Amma mu kam sai mun turbutsa hancin kafirci da azzalumai. Kaga wannan shine imani. To da ya faɗi wannan sun maza sai kawai ya kama hanya ya tsikar dokinsa kawai ya gaba. Shi ya sauke sakon shi. wanda ya juya annabi ya ce da makar a matsa mishi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi shi fa yayi da'a da ya tafi ai wa ma hu ashabu yana waiguwa sai ga kowa ya zabur doke shi ba magana a koma ba sahabi daban ne sahabi ina da sa'ad bin abi waqas shine suka yi tafiya mai nisan gaske a daji za su tafi jihadi kawai sai suka tadda ruwa ya sha makanta tsakaninsu da hanya ruwa ne wanda ba zai hayu ba sannan batun su koma ba ɗan saƙon da za su aika batun su koma ba zai yiwu ba misali kilomita dubu za su yi sun yi kilomita ɗari tara da wani abu to yana batun komawa gida ga ruwa kuma babu hanyar da za a iya wucewa sai jiyo ce jama'a kowa ja da baya aka ja da baya ce ruwan nan fa halittar Allah ne kuma mu Allah ya aike mu tun da annabi ya aike mu dan me ruwa zai tsorata mu ya ce ni dai na yi imani zan takar wannan in hau don haka duk wanda ke jin ya yarda da shi ma abinda na yi imani da shi ya yi zan hauru wannan ya bi ni kawai ya juya ta shi doke shi malam wallahi haka yi taka ruwa a kuce su ma suka bi shi kawai suka taka ruwa ana tsallakawa ya juyo ce akwai wanda ya halaka cikinmu ma'ana akwai wanda ya shakka ruwa ta ci shi suka ce ina ai ba kowa sai wani sahabi ya ce ni dai matsala ɗaya kofin shan ruwa na ya fada wani ce ba fada ya ba gashi nan ni na ara Allah bai ci amananka ba liyazzada allazina amanu imana ai malan kana da Allah baka da matsala baka da matsala suna tsallaka ba kuma wani sabon wai da jiyo fa yana mamaki ruwa fa muka hau ha ba sahabi yake ga ya ya riga ya imani da abu baya shakka mu babban abin da ke kashe mu raunin imanin raunin imanin a ce ma nan sula sai ce sai ka ce kuma ya yiwu ko to ai kaga ai kaga tun ana kai kayi kayi baya ba zani ka faɗi jarabawa to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Jahash ya tafi ya je ko wallahi sai da ya tara wannan runduna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya datse su kuma da yaji an ce yaƙe su bi wata wata ba kawai ya fada musu a nan take ya aika da Amr bin al-Hadrami zuwa lahira ɗaya daga cikin manyan su fitinannu masu addaban musulunci da musulmi dama su sahabbai idan yaƙi ya haɗa mutum da su to sukan duba wa ya fi cutar da musulmi ko ya fi cutar da manzan Allah sallallahu alaihi yanzu nan lahira ce ba ku shi yasa sa abi zarrul gifari shi idan ya samu wani azzalimi dagidi idan zai kashe shi bai kashe shi haka nan in ya daga takobi ya tsorata shi da hasken takobi sai ce in ka je lahira ka ce dan gidan gifarawa ya kawo ka sai da hatsa mutum biyu ka gaya musu dange ka gaya ma Allah ni na aiko ka mala'iku su karasa aikin su wannan shine abin da rage fari to kuma duk wannan karfin ba su zalunci ba sa zalunci sahabi in ka ganshi da rana ma yanda ka san bai da lafiya haka Anas bin Malik ya kwatanta su saboda tsaban natsuwa da kwanciyar hankali da tausayi da jin kansu da suke da shi ga al'umma a cikin dare ne zaka ji suna Qur'ani kaman zakuna a gidajensu to amma kana so ka ga tashin hankalin sahabi to ka taba addinin Allah shi kam ya gummace tafi lahira da ce addini baya doron kasa mu ma Allah ka ba mu irin wannan imani ya Allah to shine da yazo ya kashe wannan Amr bin al-Hadrami sannan ya kama mutane biyu daga cikin waɗannan tawaga din mutane biyun da ya kama akwai Al-Hakam bin Kaisan akwai Uthman bin Abdullah da yazo da suka gama sai suka fara tunanin to wai wannan yakin da kashe waɗannan da suka yi a yaushe ne kun sa a ƙarshen jumadan akhira suka tafi suka rinka tambaya an ga wata ko ba a gani ba amin rajab kuwa an min jumadan akhira shin a rajab ne ko ko a jumadan akhira wanda ya faru shikenan mushrikai ko na jin labari sai suka fara cewa a hab ai sai suka fara zagin musulunci da musulunci da musulmi suna cewa ai gayi nan an kashe mene musulmi an kashe mana mutane sun ce babu yaƙi a watan rajab kuma mu sun kashe mana mutane a cikin watan rajab kuma da suka tashi magana sai suna cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake kisa a cikin watannin da aka haramta yaƙi a cikin su ka san shi kafiri haka yake bai da adalci kuma su sun fada sun ce a ƙarshen raj a ƙarshen mene jumadan akhira suka tafi to batun ganin wata kowa lalle ne kowa ya ga ya ga wata ba suka ce ai da ba yayi haka ne wai manzo Allah sallallahu alaihi wannan ne dan ya wanke alƙawarin da aka yi ya saba abinda aka yi yaki a watan Rajab musulmai da suka ji wannan alhalin sun kasance su a fahimtar su sun yaki ne a ƙarshen watan Jumadal Akhira da wannan ne sai sa mutane ke ganin cewa a'a ai a watan Rajab ne aka yi wannan yakin jin wannan sai suka rinka tambayan junansu su sabai a karan kansu wai abin da kafiran nan ke faɗi haka ne saboda ba sa so su zalunci ko kuwa ƙarya ne irin na kafiri da kafirai wannan tambaya da suke yi sai suka zo suka tambaya don sallallahu alaihi wasallam suna wannan tambaya kai tsaye sai wannan aya ta sauka kun ji dalilin saukanta Allah ta'ala ce yas'alunaka 'anil shahril haram 'anil shahril haram qitalin fi suna tambayan ka dangane da wata mai alfarma wata watanni masu wata mai alfarma menene hukuncin yaki a cikin sa gashi in har haka ne to mu gashi mun yi hakan kul sai Allah ta'ala ce kitabun fihi kabir yin kisa ko yaki a daya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma wanda zamu yi su a gaba wannan laifi ne inji Allah ta'ala babban zunubi ne kun fahimci wannan ko Allah ya tabbatar da cewa eh in dai a watan Rajab kuka yake su a kaddara ma a watan Rajab din ne kuka yake su to abinda kuka yi laifi ne wanda ya nuna ai sahabi ba annabi bane ba masumi bane ko to bari mu ji shin da suka yi kuskure dan kuskure ne ba da gangan ba dan da da gangan ne ko tambaya ba za su yi ba sai dai su ce an yi din amma zo da suka yi yasalunaka suna tambayan ka ya nuna suna so su ji idan akwai kafara na laifin da suka yi sai ya muka fara laifin su saboda haka sahabbai suke a koda yaushe ba ma a yaki kadai ba amma lokacin da aka yi hijira radiyallahu anhu aka zo Madina ana gini ana gina masallaci wani abu ya dan faru tsakaninsa da Bilal bin Abi Rabah in sahal khabar yake ce ma Bilal dan bakar mace da Bilal bin Rabah ya ji wannan sai ransa bai masa daɗi ba ko mu ne ba za mu ji daɗi ba musamman mu 'yan Afirka shine sai ya je faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da wane ya ce da ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi ya faɗa ya ce za ku dawo da jahiliya tun ina raye a cikin ku to faɗin wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam Ammar ya ce wallahi sai ji ina ma da ranan ya musulunta saboda ya zamto musulunta shi ya goge mai laifin da ya yi sai zo ya samu bilal bin rabah ya ce da shi ya bilal ina roƙonka don girman Allah zan kwanta in sa kaina a ƙasa don Allah ka ɗauki kafanka ka taka fuska na ko na ji sanyi a raina tun da annabi ya faɗi maganan nan na shiga tashin hankali ka ji sahabi bilal sai ba shi amsan da daga jin amsan za ka yi murna da Allah ya yi mu jikokin bilal kun ji me ya ce masa ce masa yayi baya halasta gare ni in daura kafa na akan fuskan da take wa Allah sujada Bilal ya ce ba zai yi ba kai dan uwana ne ko sai tashi ya rungume suka rungume juna kaga Bilal ya sai mana mutunci ko ba haka bane Allah ya kara masa yarda to wannan lokacin da ayar ta sauka Allah ya ce eh ulf qitalun fihi kabir ko yaki a cikin sa zunubi ne lokacin da ayar ta sauka sai Abdullah ibn Jahash wanda shine mene kwamanda na wancan sojoji goma sha biyu da aka aika. Da yana jin wannan kawai sai ya aika ma musulmai waɗanda mushirikan nan suke musguna musu cewa ai sun yaƙi a watan Rajab, ai suna addaban musulmai sun warware alkawari. Sai ce to, idan har ya ce ku gaya ma musulman da suke garin Makka, duk kafirin da ya zage su ya ce mun yi yaƙi a watan Rajab, to ku gaya musu, ai wannan ai muzantawan da kafirai suke yi na kashe na abin da muka yi na aibi ko na ganin cin yaƙi a watan rajab da muka kashe wasu to ku kuma Allah ya mene ya muzanta muku da yin kafirci a cikin watan idan mu laifinmu shine mun kashe wancan alhadrami shine laifinmu mutum ɗaya muka kashe to ku kuma a watan gaba ɗaya kafirci kuka yi ma Allah wane ya fi aibi mu laifinmu ƙwara ɗaya ne ku kuma gaba ɗaya watan kafirci kuke a cikinsa to wannan shi ne mumini ku riƙe wannan ƙa'idan da kyau haka ake son musulmi karka yarda kana musulmi a sanya ka in the defensive site kullum kai za a kare ka ka kare kanka ba haka ake yi ba a musulunci ƙarfi kake tanada kakkai zalunci ka tanaji ƙarfi amma kakkai zalunci duk wanda ya taso maka ya san kana da kwanci da za ka iya gwadawa da shi in ka fi ƙarfin shi in ya zalunce ka karama amma kaka zalunce shi to za a zauna lafiya ko kuma na biyu idan ya aibanta ka da wani abu ne ke ganin aibi ne a gare ka kuma da gaske ka san aibin ne tunda kai dan adam ne ba mala'ika ba dole za a same ka da aibi a wasu wurare waɗanda ko ka ki ko ka so gazawa ne kuma dole ka yarda a ban tsayinka na dan adam to idan wani wanda ba musulmi ba ko wani wanda ba mutumin kirki ba ya nemi makasanka da aibinka da nufin ya aibanta ka to ka kwantar da hankalinka in ka san aibin gaske ne kar ka tsaya ce ka kare abin da za ka yi natsuwa za ka yi ka kalle shi da kyau in dai ɗabi'an shi ne aibanta mutane to shi ma yana da wani aibin da ya fi naka girma a cikin abin da ya aibanta ka za ka samu abin da ya fi naka aibin sai ka danna mishi nashi shi ma kun fahimci magana haka ƙur'ani yake da suka mu da suka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wanda suka bauta ma gumaka suka ci naman alade yanzu har su ne za su yi annabi magana? Kaga ai ba su da magana, ko? To kaga wannan shi ne abinda shi Abdullahi bin Jahash shi yasa duk in ka ji shugaba a cikin mutane don ka waiwaya la yana da wasu quality da ya sha bamban da sauran mutane. Ko da fa adaban shan wiwi ne. Haka wani ya faɗa mana a gidan yari. Ya ce ai malam ko a jangul kaga shugaba to shugaban ne. Kuma abin da ya sa ya faɗa mana wannan wani ɗan ƙaramin yaro muka gani a prison malam fitinan ne fitinan ne ya kashe rai sun kai kusan bakwai kuma ɗan ƙaramin yaro tun bai kai shekara sha takwas ba to shi ne aka zo ake cewa ai wannan shi ne sarkin gida muka ce to daga nan namu fara da awakil to tun da ya zama sarki an ya karɓa sauran za su bi shi ne sai da bakin sai yake ce mana yace malam mu fa ba mu tsoron wani abu kawai in ta faɗi ne mu ɗauki bindiga ko ƴan sanda su kashe mu ko mu kashe su mun kashe banza haka ya faɗa yace wallahi shi haka yake a rayuwar shi to amma za ku yi mamakin sai da ya zama limamin cc condemn kafin ya fita sai da zama kawai limami na sisi wallahi malam gefen gidan shi duk tsara ne saman kan shi duk tsara ne gashi nan daba-daba a kan shi duk tabbai ne za ka gani ya ce mu malam ba abinda muke tsoro a nan ne muka san tsoron Allah ba a waje ba to shi ne yake kuka yake cewa yanzu dan Allah Allah mai zai yi Allah ya fi mishi abin da ya yi a baya sai muka ce ai nadaman kamar insha Allah ku yafiya ne a gare ka kun fahimci magana to wannan shine Abdullahi bin Jahash Allah ya kare da a gare shi sai aika musu da wannan sai ko musulmai suka rinka asalin wato maida ma waɗanda suke mushrikai da martani akan cewa idan kun ce mun musulmai ɗan uwanmu sun kashe wasu a cikin a cikin watan Rajab to kuma ai gashi nan kafirci kuke yi ma Allah a cikin watan Rajab din gaba ɗayansa sannan laifin ku na biyu wasaddun an sabilillahi kuna hana mutane muminai daga addinin Allah kuna azabtar da su za mu ji suwa suka azabtar a gaba sannan kuma kuna kafirce ma Allah da manzansa kaga su sun yi laifi ɗaya kuskure ɗaya sun kashe rai yace to ku gaba ɗaya kafirci kuke ba ma ku da abinda Allah zai kalle ku ya tausaya muku dan ba musulmai bane kuma a cikin kafircin har a watan Rajab kun yi kafirci na biyu kun rinka azabtar da mutane ku ba ma a lokaci ɗaya ba kuna yin wannan sannan na uku kun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka waye fi zalunci kun kori mutane daga makka mutanen makka su sai na abubakar da su umar da kaza sai da kuka sa makka ce kunci aka fita aka koma madina inda kuna da karamci ai ba za ku fitini mutane irin wannan fitinan ba inda ku mutanen kirki ne to sai zamto wannan aya da muka karanta 'yan uwa raddi ne Allah subhanahu wataala yema waɗanda ba musulmi ba a gaɓoɓi har guda shida raddi ne har guda shida wanda Allah ya yi mushrikai wanda yake nuna cewa duk abu ɗaya da suka aikata ya fi zunubin da suke zargin muminai a kansa na yaƙi a watan Rajab. Na farkonsu shi ne su sun halalta zubar da jini a kowane watanni, a dukkan watanni, amma suna zargin musulmi akan wata wanda yake guda ɗaya, don Allah ce ƙul italun fihi kabir. Lallai yaƙi a cikinsa abu ne mai girman gaske, to amma ku kuma kun yi abin da ba haka ba su kuma musulmai dinnan da annabi sallallahu alaihi tura su ya tura su ne linusratil islam wa idalil kufr dan su taimaki musulunci su kaskantar da kafirci ba wai yaki ne wanda salin alin aka yi su ba da an bar wannan tawagan to wanda za su zo su kashe a cikin musulmi Allah ka ya san yawan su ina fata mun fahimci wannan ina ga ko aikin soja haka abin yake duk wanda za a kama da cin amanan ƙasa dumu dumu da kokarin halakar da al'umma ba na tsammanin akwai dokan da ta ce shi ma a raga mishi babu shi kuma in har an raga mishi to lalle ba a kishin wannan kasan don gobe da yawa lasu irin abin da ya amma duk wanda ya san tit for tat idan ya yi za a yi mishi to za ka ga zaman lafiya a ko'ina a ko'ina haka abin yake zamanin sahabbai haka abin yake har a wannan zamanin da muke rayuwa a yanzu ku kalli kasashen da suke kamanta adalci a wurin babin in mutum ya yi a yi masa ka gaya suke arzikinsu ba ɗaya da namu ba tsaronsu ba ɗaya da namu ba kwanci hankalinsu ba ɗaya da namu ba ka ɗauki ƙasar da muka fi alfahari da ita fiye da kowanne tun da ita ce ƙasar da tafi daraja a musulunci ƙasar saudiya duk wanda ya taɓa ya san sai an taɓa shi su ne mutanen da dukkansu tun daga kan shugaban ƙasa har kan mafi ƙanƙantan aiki ban so faɗi wani aikin kila aikin wani ne ga kamar kuna ƙasƙantar da shi amma dai tun daga mafi darajar aiki shine shugaban kasa har zuwa wanda ke rike da mafi kankantan mukami ya sani a ransa kuma ya yarda Saudiya ta fi shi daraja dan haka duk abin da ya sa'a ma Saudiya sai Saudiya ta taka shi ko dan wane ne shi har shugaban kasan sa yana da wannan imanin ya san yau in ya kauce wallahi malam ba za su bar shi ba in dai za a ci amanan kasan to kuwa zaka ga abin da zai faru ballantana suna da kishi suna da kishi bai wuce shekara ɗaya ko da wani abu ba, akwai wani yaro ɗan Royal Family a ƙasar, mawaƙi ne yaron, ya sa makami ya kashe wani talaka, ina gaba fata ne. Duk in kuka hau YouTube za ku ga researching za ku ga abin da nake faɗa mu. Ɗan babban gida ne, mai matsayi ‘yan gaban goshi a gwamnatance. Aka kai kotu, aka yi bincike dalilai suka tabbatar kashe shi akan zalunci. Alƙali ya sa date ɗin ranar da za a kashe shi. Dama haka suke yi. za su sa det saboda kila waɗanda aka yi makisan za su yi cewa sun haƙura a basu diya kaga in sun haƙura shi kenan ko kuma kila za a ƙarisa bincike yasa date sukan iya sa wata ɗaya wata biyu har wata hudu da aka sa kwanan wata aka yi ta bi dan kaza ne in an kashe shi ai za a ga aibin kaza za a ga kaza wallahi da aka zo kotu alƙali ce ina malam ai ba dai anan ba ya kashe aka ce ce to kashe shi ko za a yi da me ya kisa aka ce da wuka ce shi ma yanka shi za a yi don haka yadda aka ji raɗaɗin wancan ransa ya fita ya ce muna fatan in mun yanka shi Allah zai yafe mishi dama haka annan sulasula ya faɗa duk wanda aka yi ma aka tsayar ma haddi a duniya to a lahira ba za a tambaye shi game da zunubin ba an riga an yafe mishi shi yasa wannan matar da tizina aka jefe ta a madina khalid bin walid ko daga cikin sahabbai da jinin ta ya taba jikinsa saboda yadda ya jefe ta sai ya ce ji wannan karuwa ko kaza jinin ta ya taba ni Allah sallallahu alaihi ce karin ƙara jin wannan magana wannan matan ta yi tuba irin tuban da da za a raba ma mutanen Madina gaba ɗayan su ladan tubanta dukkanin su da sai sun je aljanna saboda matsayinta da yafiyan Allah a gare ta to wannan shine aka zo yaron nan haka aka kashe shi Allah kira to su ma wannan shine abu na farko da musulunci ya nuna cewa in suna jin cewa an taba wani a ashurul hurum to su ma kuma ga abin da suka yi abu na biyu shine aibin da suka aikata wanda ya fi wancan girma sun hana musulmai shiga musulunci suna tsoratar da su kamar su bilal bin rabah a tsoratar da mutum kana kallo sai a ɗauko wani a sa mai wuka a yanka shi wani a sa yara su ta jifan shi har sai ya mutu wani a ta masa kaza ta masa azaba wanda wannan koshi ya fi girman zunubi fiye da yin yaƙi a cikin wata na ashirul hurum shi yasa Allah ce wa saddun an sabilillahi hana mutane su ba addinin Allah wanda mushrikai suke yi wannan shine mafi girman zunubi yanzu kun ji dalili na biyu da Allah ke ba mu'minai kariya sai na uku shine kafircin da kuka yi wa Allah da manzansa da jayayyen da kuka yi wa Allah madaukakin sarki akan sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuka ki karba kuma kuka yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yafi girman zalunci fiye da yin yaki a cikin ashhurul hurum da kuma hana musulmi su shiga baladillahi alharam gari kasan Allah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da tawagarsa suka hana su ko lokacin sulhul hudaybiya kun tuna suka ce sai dai a koma shekara mai zuwa a dawo to wannan hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su shiga shi yafi girma a wurin Allah inji Allah fiye da alhadra minku guda ɗaya da kafiri ne ma aka kashe shi jama'a kun fahimci wannan to sannan sai dalili na hudu da Allah ta'ala ya kafa musu shine hana musulmai shiga Ka'aba su je su aikin haji ko su aikin umara kun san shine abin da ya faru da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura da takarda yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah ko Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya je da takarda yace daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah suka ce a'a ai ban yadda kai manzon sa bane da mun yadda dan me zamu yage ka har mu hana ka shiga sai dai a ce min Muhammad bin Abdullah kai kafiri bai da mutunci ba Allah sallallahu alaihi wasallam yace masaina Aliyu goge wurin da suka ce a goge din yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannuna ba zai iya ba wallahi yace ba zan iya in sa hannuna in goge yace da wahala a gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni nuna mun wurin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rubutu baya karatu mu'jiza mai ban mamaki daraja ne a gare shi tawaya ne ga waninsa sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne za a jingina mu wannan ya daraja saboda ya zo ya gagaru duk duniyar dole sai an bi shi ya kuma zo ma duniyar da ilimin da ba ta da shi a lokacin da bai rubutu bai karatu dole ka yadda wahayi ake masa amma kan duka take ce of course ka sa ai ni ban iya karatu ba ban iya rubutu ko ina so zama shugaban kasar Najeriya sai ka ja ce aljinunu fununu wa haza fannun minhu hauka kala-kala ne jama'a ga mahaukaci guda ɗaya ku kai shi barnawa sakatir kila zai samu lafiya amma mazala sulasula wannan daraja ne a wurin shi ko bai rubutu bai karatu amma ya zo har Allah ce wala in sahaltahum sai quluna innama kunna tambaye shi game da kaza yanzu gashi mun ji sun mai tambaya ta 12 kenan kuma yana ba su amsar da take daidai wasu abun ma ya faɗa sai bayan ba shi sannan a ga amsansu to wannan shi ne a raddi da Allah ta'ala ya musu na nawa kenan na hudu na na uku ko to na hudu shine hana musulmi shiga masallaci mai alfarma sai haji shine wanda nake fada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace masahabbai sun ce ba za a shiga ai aikin haji ba sai shekara mai zuwa ku yi aski ku yi yanka an gane ko ma'ana ku fita daga ihrami an haƙura sai wata shekara sayyidina Umar da ya ji wannan magana kai sayyidina Umar sayyidina Umar kun san me yace sai yazo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi yace da shi na yace alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar ashe mu in an kashe gawawakin mu ba aljanna Allah yace za su ba yace kwarai da gaske ce to aljanna ta fi musu duniya wa qatlahum fil nar ummu muka hau kansu da makaman mu muka yi raga-raga da su ba ƴan wuta muka kashe ba manzo Allah sallallahu alaihi yace haka abin yake sai ce ya manzon Allah dan Allah to dan me zamu hakuri dan me mana ba mu dama kawai ka ganda za a tashi kura mun shirya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru menene ma'anar shirun da yayi maganar sai na Umar ta burge shi amma Allah bai ce ai haka ba ba zai yi wuyayi ba sai ya shiru da sai na umar ya zauna ya maimaita ma nan sula sai ji amsa iri eh zauna ji ba a ce a tafi ba sai na umar yana da kwakwalwa wa annan sula sula ya fi so duk duniya a cikin maza sai na abubakar saboda idan dukkan duniya in ta taru manzala sula sula ya ce a kawo shawara in kaga ya saurari shawaran wani to sai na abubakar bai yi magana ba amma in dai sai na abubakar kwarai da gaske ka karanta tarihi duka za ka gani malaminmu Profesor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya karan ya rubuta littafi tamamu tawfiq fi sirati siddiq mun yi darasi 36 a cikin littafin lalla kila masallacin nan zamu kare shi ko mu dawo farkon shi to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tambayan shawara in kaga ya dauki shawaran wani to sai na Bakar bai magana bane in ko sai na Bakar ya magana bai ma sake sauraron kowa to shine sai na Umar ya gane hikimar sai ya ce bari ya je ya karo karfi reinforcement kenan bari je wurin sai na abubakar ya je ce ya abin abi uhafa ya abubakar ne siddiq ya ce ya umar ya ce alaisa katlana fil janna ashe mu wai wanda suka mutu a cikinmu ba aljanna Allah ya ce zai bamu ba ya ce na'am ya ce wa katlahun fin nar su ko in mun kashe su wuta za su tafi ce haka baganan yake sai ce to dan me za mu yi haƙuri sai na baka ya ce tabbas ta shi ka gani miƙe suna miƙewa ce wannan maganar kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana ya Umar yace ya ji sai yace alhamdulillah me yace sai yace wallahi shiru bai ban amsa sai sai na bakare koma ya zauna shi ba shiru kaga hadis sunna ba hadis sunna ba mu yanzu inda ya dadi nan ne sunna eh in za a ci tuwa mutum ya ce ai sunna ne a fara cin addajjaja a ja nama amma idan aka zo aka zo sunnar jihadi da kitali da azumi sai ya ce wallahi ka san ina da ulsa sannan innamal a'malu binniyati wai zai kawo ma hadisi saboda yana ya ji tauri a wurin sai na baka sai zauna sai na Umar hankalinsa ya tashi ya kai goro ya kai mai ya kai goro ya kai mai manzala sallallahu alaihi wasallam ya fahimci Umar da kyau shi ma kuma abin da ransa ke so kenan amma wa ma yantiqu anil hawa baya faɗin sar in huwa illa wahyu sallallahu alaihi wasallam to shine a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi ayi aski ayi a wannan ayi yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jama'a ku yi aski ku yanka ta magana ta girma wannan wurin da suka zo fa an kore su ne ba su da karfi yanzu sun yi karfi wani na ganin ga kasuwarsa can ga gidansa na ciki ga dukiyarsa yana so ya ga wani hali take ciki gashi ba su saba da madina ba dama sun fi shakuwa da maka daga wani wajen rahama da Allah ya yi ma dan adam a duniya shine duk yanda kake ganin kyan wani wuri in dai ba mahaifarka bane wallahi ka tafi sai ka yi kishin mahaifarka duk wurin tunda zaka je makka ka ji kana so ka dawo gida to ma ta gayu forget ka duk inda kake sai ka ji kana so ka dawo gida ko aikin haji ne ku duba in za a tafi ka ji mu ce na to jama'a in fa kun ji shiru an kira mu ne irin wai za mu tafin nan a ce to a yayyafe mana wani ma sai Allah baka ji zan je maka bane irin kai ko dai kai mahassabi ne irin ya zo kudin nan ci dai ya ga ya tafi a ce to ne kwana 40 ne zaka dace wallahi ko mutuwa zan yi tai makan to wallahi mala ana gama aikin hajji in ka ga alhazai sun fara mafishiyar rashin mutunci to sai a hankali sai a hankali kana jin an cire ihramin nan an gama aikin hajji rab to za ka fara tunanin wani hali yayanka ke ciki duk katin duk kudinka sai kare a katin waya wai suna zuwa makaranta kuwa kin dai biya kudin bil din nefa ba wani nan ƙarya kake gida kawai kake so ka da alaji ba faɗin da zaka yi an gano ka to haka Allah halicci mutane wani abokin mu dan Maiduguri ne nace kai ka tare mana a Kaduna lokacin ana tashan wannan wahala Allah ka ƙara mana zaman lafiya yace wallahi malam ko a sambisa zan zauna ina kaunar jihata yake to Allah ya ba mu zaman lafiya ce amin gashi nan Allah ya amsa mana Allah ka karo mana zaman lafiya to shine fa suka taho suna zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi aski ku yi kaza sai suka dan shiru suna nufin idan fa kana tausayin mu ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake mu ko kaga inda zamu kare da su shine abin da shirun su yake nufi ba rashin da'a bane saboda sun masa da'a a abin da yafi wannan girma meye wannan kuma wannan ba rashin da'a sahabbai suka yi ba saboda sun masa da'a da jinanansu da rayukansu to me kuma za su kasa da'a aski askin ma da yake kwalliya ne kuma sabai yan gayu malam masu tsafta malala sallallahu alaihi sai hankalinsa ya tashi sai ya shiga gida ya shiga gida yana zancen zuci irin maganar da a ranka kake tunani amma kai furuci baka san kayi ba yana cewa ina fa tsoron kar Allah ya musu azaba ita kuma ummu salama gidanta ya shiga yana shiga ta ganshi sai ta gano mutumin nata ka san mata Allah ya musu baiwa mata ƴan baiwa ne idan baiwansu na gari ne za ka ji daɗi idan baiwansu ta hannun hagu ne wallahi sai ka fara furfura kanka balaga mace za ta iya sa ka sambatu akan titi baka san dalili ba shi yasa wanda kaga matarsa ta gasa masa aya a hannu idan malamin islamiya ne in ya shigo ku bashi wasu estara minti 15 kan ya shiga aji in ba ka ba zai kakka da ƴaƴan jama'a galibi haka mutane haka mazaje suke wallahi wani matarsa za ta gasa shi a gida yana fitowa sai ya zage ka in ka san ba halin shi bane kawai kai hakuri hajiya ce can ta gaso shi zuwa an jima zai dawo cikin hayyacinsa to haka tsarin yake sai ta kwantar mai da hankali kaga amfanin mace ta gari ta ce ba za su yi kafirci ba ba kuma za su ki abin da Allah ya ce su yi ba me ya faru zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ta bashi abinci ta ce me ya faru kila muna da shawara mata suna da wani baiwa ta biyu da ya mata ‘yan baiwa baiwarsu ta biyu ita ce, kaga duk matsalan duniya nan da zai tada maka da hankali ya hana ka bacci? Wallahi, in Allah ya sa mace ta ɗauki hannu, a minti uku za ta sa ka dariya ta cire ma damuwa, ko da bai shafe ko mun girma matsala. Mata suna da wannan baiwan Allah ya musu, amma sharaɗi ɗaya, ya zamto matsalan ba ita ya shafa ba, ya shafi wani abu can ko ya shafi wata a waje. don idan ita ya shaɓa za ta dagula ma lissafi saboda ita wannan da take ba da shawarar nan su ne fa har da ita aka kore shi masallaci kwana 29 saboda yanzu ita aka taɓa sai ta dagula al'amarin amma yanzu da ba ita ya shafa ba sai ta ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tausaya masa habban nan wallahi ba ki suka yi ba ka duba ka ga tsawon tafiyan da suka yi ka duba kai kanka fa da zaka bar maka sai da ka ɗibi kasan maka ka sinsina ka ce ya ke makka zan barki ne ba jan raina yana so kai da kake annabi in ka ji wannan to su sahabbai ai sun cancanci tausayi ga dukiyansu ciki ga kaza ta ce don Allah ka tausaya musu wallahi baki su kai ba amma ga shawara ta tun da kai annabi ne kuma ta inda za ka gane za su yi ma biyayya ka je ka ce su baka naka dabban kai aski kuma ka yanka wanda Allah sallallahu alaihi sai maza ya miƙe an samu solution yana fita kaga mace guda ɗaya ta majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya yana fita ce ya jama'a ni annabin Allah ne kuma bai ce min in tirsasa ku ba ko la ikraha fid din tunda haka ne ku bar ragona ni zan yanka sannan kuma zan yi aski yana dannana shi yana yanka mala sai aka dinga kada raguna ana aski kawai gaba ɗaya sai duniya ta dauke ki anan ne ya yanka guda yace a bashi ɗari. ya danne su ya yanka saba'in da hannunsa sai na ali na danne mai yana yankawa yana dannewa yana yankawa da ya zo na saba'in sai kira sai na ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya ce ga wannan wukan ga yama jini na wuce yanka sauran talatin din su cika ɗari ya ce waɗannan raguna da na yanka ya allah ya ubangiji layya ne daga gare ni da kuma duk wanda bai samu dama ba al'umma na har ya mutu bai layya ba ni annabi ne masa mutanen dan busha ku kwantar da hankalinku ya tazuru Allah ya maka layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya layya amma dai Allah ka ba mu mu ci namu mu ci na annabin Allah ko mu ci ladan nashi mu ci nama anan shine daidai to kun ga wannan shine abinda hana su shiga wannan masallaci shine Allah ta'ala ya ce wannan hana annabin da kuka yi da hana sahabbansa da kuka yi a wurina ni Allah shi ya fi min girma fiye da abin da su Abdullahi bin Jahash suka yi na koke zargin su da shi cewa sun yi yaki a cikin watan Rajab sannan sai na biyar shine fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka kun kori annabin Allah daga Makka daga mahaifansa da iyalansa da masoyansa su ne sahabbai wannan shi ya fi girman zunubi a wurin Allah fiye da yakin ma da aka yi gara wannan yakin da aka kashe mutum da aka kama mutum biyu da ku da kuka zo kuka kori annabin Allah shine ma'anar fadin Allah wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah shine wannan nabiyar kenan sai na shida Allah subhanahu wataala daga cikin abin da ya goranta musu shine ai fitina na hana mutane su bi addini da yi musu azaba da kashe su da sa masu raunin imani shubha mutumin da bai da karfin tauhidi a zo a ce da shi to Allah ya ce akwai shi ina yake kaga wanda bai da karfin tunani da ƙarfin imani yanzu nan sai a sa masa shubha ko a ce kaza to ka ce annabi kake bi to ga annabin ya mutu yanzu wake kula da kai kaga wannan wata shubha ce ta rashin kan gado ai Allah da ya aiko shi shine yake nan kuma da ya mutu ai ba aibi bane hutu ne Allah ya kira shi ya zo ya huta dan ko da zai dauki rayuwarsa cewa ya ayyatu annafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ya ke wannan rai na tsantsiya da muka baki aiki da amana kika cika aikin da muka baki kin gaji yau shekaran ki 63 kin yi furfura to dawo wurin ubangijin ki ki huta ki jira sakamako in al'umman ka sun zo sai ka je aljanna tare da su ku kaga wannan daraja ne mutuwa nan sallallahu alaihi wasallam ba aibi bane daraja ne saboda duk mu'minin da ya mutu a cikin imani wallahi malam bai fatan ya dawo duniya ya zauna ko me yake samu a duniya wannan kabarin rawdatun min riyadil janna ta fi masa alkhairi fiye da abin da ke cikin duniya ku dai Allah ya ba mu aikin da zamu yi nagari Allah ya tada mu shine abu mafi wahala to shine wannan na shida ko tsoratarwa da shubha da ake sama musulmi a hana su shiga musulunci Allah ta'ala ya ce shi yafi girma a wurina dan ya ce wal fitnatu ai fitinan da kuke ma mutane addinin su akbaru min al qatl shi yafi asalin wato kashe rai da aka yi na alhazrami da kuke kumfan kuke jijiyan wuya a kansa fitinan da suka yi ake magana cikin ashhurul hurum malamai sun magana a kansa kamar haka. Na farko an karɓo daga Yahya bin Abi Za'ida daga Muhammad bin Ishaq sannan kuma daga Imam Zuhuri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan ka muku yanda abin yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Abdullah bin Jahash a tare da shi akwai wasu tawaga na sahabbai sune waɗancan mutane 11 suka tafi domin su yage Abdullah ibn al-Hazrami a ƙarshen watan a jumada al'akira haka suka nan suka kama mutane biyu da suka tsare muka ji su kamar yadda ya fada da suka je aka tsara wannan tawaga suka zo suna shakkan a wani wata suka yi manzala sula sun ce ni dai ban umarce ku da ku yaƙi a cikin wata mai alfarma ba kenan abin da kuka yi ba da sa hannuna ba ne amma sai gashi sai Allah ya saukar da aya yana ba su kariya yana ba su kariya yana zargin waɗancan waɗanda ba su ba to wannan ya sa da Allah ya ce fitinan da ake faɗa sun aikata a cikin wata mai alfarma a cikinsa ne suka samu ammar bin yasir suka rinka masa lalas da wuta wannan abin da suka yi a cikin watanni masu alfarma suka yi shi saboda haka idan suna jin an musu to ai ga abin da suka yi sun samu ammar a wuta sun rika sa karfe a wuta lalas shine a sa karfe a wuta sai ya ja a ɗoda nama jikin mutum ko dabba dabba ma na mata tsakiya ko kamar doki akan yi masa akwai rashin lafiyar ma kamar daji ko na abu da ka fito ma mutum Allah ka tsare mu ya Allah akan yi ma mutum irin wannan ya samu lafiya to shi Ammar a bisa zalunci suka rinka yi masa Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa suna yi ma Ammar wannan kuma suna so har sai ya bar addini in suka yi mai wannan kuma sai su sa masa rigan karfe rigan bakin karfe kun san black surface bakin abu bakin karfe duk wani abu da ke da baki ko yadi ne ko me is a good conductor of heat yana daukan zafi sosai to sai su sa ma'ammar a jikinsa sai kuma su kai shi ranar su ajiye shi wallahi har nama tana gashewa a irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗa yace idan suka sa ma'ammar wannan dar'in wannan rigan ta karfe yace wallahi in zo wucewa sai in ga jikin shi fatan shi ta koma kamar yana da cutar kuturta yanda ta kokkona shi a jiki Allah sallallahu alaihi ce ban iya cewa komai sai dai ce da su sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna yace ku yi hakuri wato aljanna ita ce makomanku kuma wannan azaban a cikin ta suka kashe baban shi Yasir bai tsira ba to idan an kashe muku Abdullahi al-Hadrami ai ku kuka fara kashe Yasir kuka yi ta masa azaba sai da kuka kashe shi ashan an muku ma ba aibi bane ba laifi bane fa in uttum udna in kun sake zamu dawo ko ba shi kenan ba to shi ne wannan abu na farko da ake nufi da wal fitnatu fitinan da Allah ke faɗa a cikin ayan yake cewa ai fitina ta fi wancan abin da kuke zargi to wannan ita ce ta farko sannan na biyu daga cikin abin da suka yi na saban Allah a cikin watannin da Allah ya hana shine Sumayya mahaifiyar Ammar din ita daukan ta akai aka ba Abu Jahal ita ya rinka azabtar da ita azaba mai radadi akan sai ta bar musulunci ina wallahi sumayya duk azaban nan bata amsa mishi ba duk azaban da Abu Abu Jahal yi mata bata amsa mishi ba har sai da aka wayi gari ga ta fa kabiratun ajuza tana da shekaru sannan kuma tsufa ya nuna akwai wanda yana da shekaru amma ganin shi da lafiya da kyan jiki haka ne ko akwai wanda kuma ga shekarun ga jiki ya taushi to haka take tare da wannan bai dai Abu Jahal ya dinga sukanta ya ɗauki mashi ya soke ta da shi a al'auranta a gabanta sai dai fasa mata gabanta ya fita ta baya ta mutu. Wannan fa shi ne aikinsu, kuma sun yi ne a cikin ashurul hurum, a cikin watanni masu alfarma da suke zagin manzan Allah Sulasulam a ciki. Fitina ta uku da malamai suka kawo ƙarƙashin wannan aya shi ne Umayyat bin Khalaf, shi kuma shi ya rinka azabtar da Bilal, Bilal ibn Rabah, ya rinka fitinansa addininsa ya bar Bilal da tsananin yunwa ya ba shi abinci ya bar shi a tsananin zafin rana kuma ya hana shi ruwan da zai sha haka ya rinka yi ma Bilal har ya zanto cewa yakan ɗauki Bilal a ɗaura a ba komai a jikinsa a kirjinsa a ɗauki kirjinsa a ɗaura a jikin yashi mai tsananin zafi irin yashin da kamar in kasa abu zai iya soya maka gyaɗa haka za a danna kirjin Bilal akan wannan yashi din haka ya rinka yi ma Bilal ibn Rabah har sai da aka wayi gari ya yi ƙoƙarin ya kashe Bilal bin Rabah. Allah bai kaddara ba sai na abakar ya zo ya siye shi ya fanshe shi, ya kuma ‘yan tashi ya zama ɗa. To, kaga wannan abin da suka yi, ai ya fi wancan fitina da suke zargin musulmi a kansa. Don haka dai waɗannan su ne misalai wanda musulunci ya kawo waɗanda musulmai suke yi ma a waɗanda ake yi ma musulmi wanda kuma suke masu su ne waɗanda ba musulmai ba wannan sai ya zamto ashe har a tashi alkiyama duk wanda zai zo ya aibanta musulmi da wani aibi ɗaya to a tare da shi za a samu aibubbuka masu yawa waɗanda za a zo shi ma a zarge shi a kansu wanda za a tuhume shi a kansu kuma ba zai iya kare kansa ba a taƙaice wannan shine abin da wannan aya ta asalin wato kunsa kuma ashhurul hurum ɗin da muka ji a cikin ayan da Allah ya faɗa ka haramta yaƙi a ciki watanni guda hudu masu alfarma Allah ya faɗe su a cikin suratul tauba inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi ko yawma khalaqa as-samawati wal ard sai a gaba Allah ya ce me minha arba'atul hurum a cikin su akwai guda hudu masu alfarma wanda ba a yaƙi a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace guda uku daga cikinsu a jere suke su ne watan zulka'ada ko da zulhijja da wanne da muharram waɗannan watanni guda uku an haramta musulmi su fara yin yaƙi a cikinsu ku riƙe wannan fa'ida don lokaci ya zamu takaita wannan an haramta musulmi su yaƙi a cikinsu ibtida'an su su fara yin yaƙin su shiga yaƙi da kansu Allah ya hana amma Allah ya halalta musu idan an faɗo musu su kare kansu kamar yadda a garin makka makka gaba ɗayanta haram ba a yarda a makka ka kashe rai ba ko ka zubar da jini wani a abin da Allah bai yarda ba kuma ba a yaƙi a nan sai dai idan an faɗo ma musulmi da yaƙi ko da a masallacin harami ne Allah ya da su daga makami su kare kansu ina fata mun fahimci wannan wannan ita ce fa'idar da ya kamata a ce mun santa to don haka sai zamana har a tashi kiyama haka hukuncin yake musulmi kar su fara yaƙi a cikin ashurul hurum mun faɗi guda uku a ciki waɗannan watanni uku dilkada daga na ke fara shirye-shiryen tafiya aikin hajji da wanda ke nesa zai je da kafa da wanda zai je a mota da wanda ke kusa kai zai je a kafa da wanda zai je a mota da wanda zai je a jirgi zaka dan ce yanzu da kwana 40 da wani abu zuwa kwana 50 zaka ga an fara diba alhazai suna tafiya to a wannan jigilan za su je zulhijja gaba ɗayan sa na aikin hajji za su yi aikin hajji ayyamut tashrik sha uku ga wata za a gama rana na faɗi an gama aikin hajji to yanzu me yi saura shirye-shiryen komawa jirgi biza wacece mai mota to har su koma ana son musulmi su tashi su je su yi aikin haji lafiya su koma gidajensu lafiya sai aka yarjejeniyan cewa kada a yaƙi a wata uku kowa ya yarda to kuma su ko a lokacin har kafiran su ba su so su saba ma addini wanda mu kuma a yau galibi ba haka abin yake ba sai aka ware watan Rajab inji Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Rajab mudha mun karanta anan ba kuma ta ba da watan Rajab na kabilan mudha dan rajab rajab din guda biyu ne akwai na rabi' akwai na mudhar to ba wanda rabi' suka dauka ba na mudhar din inji Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ita ma kar ayyaki a ciki ayi yarjejeniya me yasa saboda ana yawan zuwa umara da musulman da wanda ba musulmi ba duk suna zuwa umara a watan rajab sai aka ce to a yadda din mai son umara je dawo lafiya dan haka wannan shine abin da waɗannan ayoyi suka kunsa yan uwa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya halada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya fe mana za mu sake kiran account number mu na na neman taimako da muke na masallaci mun faɗa ko ta Allah ta kawo mana blogs guda 100 ga su can a waje ko mun gansu kuma insha Allah ba da jimawa ba za a fara yunkurin aikin ginin wannan masallaci bi idnillahi ta'ala dan haka muna roƙon da Allah waɗanda Allah ya ba su hali su taimaka da kayan aiki shine abin da muka fi bukata farko kayan aiki za mu samu kayan aiki tsakanin siminti duwatsu yashi ko siminti dutse yashi ko ko rodi duk wanda za mu samu cikin kudin da muna maraba da shi ba lalle sai an ba da kudi ba idan an kawo za a iya neman malam murtala a hannanta a hannunsa ko malam labib ko malam abubakar wanda aka samu za su rubuta kuma za su ajiye kuma za mu bayanin abin da aka samu insha Allah ta'ala wanda kuma a kuɗi ne za su aika da shi za su iya aikawa a account number a karanta mu 0018854493 haka ne ko to wannan account number masallaci kenan account din kuma shine Jaiz Bank kuma sunan masallaci ne za a gani a account din sai kuma na marayu da muke na Mu'adbil Jabal Foundation shi ma wanda ke so ya sa gudunmuwarsa na marayu su in Allah da sha biyar ko sha shi daga wannan watan za mu yi musu rabon abinci to muna fatan duk wanda Allah ya bashi dama ya ba mu gudunmuwar abinci ko abin siyan abinci din wannan shi muka fi damuwa da shi a nufiye da tufafi ma da haka wanda ke so ya sa gudunmuwarsa a wannan akauntin account number shine 0026264944 wannan shine account number Mu'azzin Jabal Foundation banki kuma shine Stanbic IBTC suna account din kuma Mu'ad bin Jabal Foundation Allah ta'ala ya sa mu dace kaga in yara sun haddace abin da nake faɗi Allah ya shirye ku ya yafe muku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah sai Allah ya kai mu gobe insha Allah amin wa iyyakum amin kuma Allah ya muku albarka